الله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talatin ga watan wato jumadal ula shekara ta 1440 bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan biyu shekara ta 2019 miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya a darasi na 39 za mu tashi darasi na 40 daidai a cikin wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيطان na babban malami wato abdulbaki wanda ya rubuta shi sama da shekara 60 da wani abu ya tattara littafin akan wato haduwar bukari da muslim idan ba manta ba muna cikin kitabun salati inda wato malam ya fice akan babul qira'ati fi subhi babin da yake magana akan karatu a cikin sallah asuba wal maghribi da magharba yau malam zai tashi babu qira'ati fil isha kaga an faro daga asuba sai maghrib sannan isha bayan kai an yi azhar da la'asar to sai aka yi maghrib da isha da asuba yanzu yau za a isha yadda annabi yake sallar sa malai ta hadithul bara bara bin azib mun yi tarjama sakadan a baya farko farkon littafin annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana fi safari annabi jira da mun Allah tabbata a gare shi ya kasance yayin wata tafiya fa qara fil isha'i fi ihda rak'atay sai karanta a sallar isha ɗaya daga cikin rakawoyi guda biyu ko dai raka'a farko ko ta biyu sai karanta bitin wa zaitun ya karanta watin wa zaitun watin wa zaitun ya karanta a suratul a'ma sallar isha ko dai raka'a farko ko ta biyu shi rawin bai dandale wasiki ba amma ɗaya daga cikin ko ta farko ko ta biyu ta ko shakka babu wannan yana nuna ma ba iya tausiri ake ba ana iya tafsiri ma amma ba kullum ba ba iya tsakaitawa ba wata ran yanayi kawai su ake liman ya zamto mai fikihu yana lura da yanayin mutane idan sallar isha'i ana tausiri ne wato wasu su hafi da isha'i da mai alabi ya faɗa tsakaitawa a sallar isha'i to ana so ka rika mura'ati ka duba yanayin mamunka akwai lokacin da zai iya yiwa kaga kowa a rana an tashi da wani aiki kowa ya gaji ko kuma an yi wani abu da kowa ya jiga ta kowa to ka iya daukar tura wadda take gajeriya ka yi wadda ba za a samu sa'ama ba sannan akwai lokacin da za ga kowa yana nishadi nishadi kowa yake yi wata kila kawai wani ya zo ya zo gurin gaba ɗaya mafi yawancin mutanen gurin an samu wani ya zo duk ya raba musu kuɗi ko yin wa ake ji kowa zai je na ji to yake tilawa ka kai ma karshen wata ta ji wani ya ce ko karshen wata ko an yi ya ji alat kenan ko ni ba ni na faɗa ba kai ka faɗa to kaga shi ma bidiyo ne kamar ka san wata ya wuce mai talatin da bakwai ne ko da tara shiga daga lokacin zan karatu ba ko da kai ba ka da a ƙwariyar ka to an ce wani daga cikin daga cikin gwamnoni ya kai ziyara wata makaranta yana shiga wani aji kawai sai ga malamin ya sa talatin da bakwai ga watan februari sai gwamnati ya a saya haka yace ai talatin da bakwai yau ni ba a biya ni ba tun da ba shi albashi ba ko shakawa biyu talatin da bakwai ke masa ya kai da ba akwai wani wata da talatin da bakwai yake shi dai nasa talatin da bakwai tun da ba biya shi har yanzu bai ji alas ba to zau da haka ana so limami ya mura'at za kuma mu ji a duk hadisan da za mu biya ku ga yadda annabi alaihi salatu wasallam yake bibiyar ɗabi'un mamunsa kada mutum ya ce ba ruwansa kawai shi yadda ya gada ma zai a sai ka rika la'akari da amma mun kaske wannan hadisin wato Imam al-Bukhari ya fitar da shi a Kitabul Azan Kitabul Azan babi na wato kitab na 100 kenan babu jari fil isha'i hadisi mai lamba ta wato 767 Muslim ya fitar da shi a hadisi mai lamba ta 464 حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ma'azu dan jabal za mu zo nan gaba mu tarjama ta amma dai yanzu hadisin jabir muka biya hadisin jabir shine akan ba wanda yake magana hadisin jabir bin abdullahi anna mu'az lalle mu'az bin jabal wanda annabi yake yana cikin mutum hudu wanda aka yi musu tazkiya in kana so ka koyi ka iya biya alkurani ka koya a bakin kudin qur'ana min arba'a annabi yake koyi qur'anin ka gurin mutum hudu yace abdullahi bin mas'ud ubay bin ka'ab salim maula abi hudayfa sannan kuma mu'az bin jabal to mu'az bin jabal yana cikin su babban malamin al'umma ke kana yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah tare da annabi alaihi salatu wasallam zai tafi can a gefen madina yake wani kauye a madina to zai tafi masallacin annabi alaihi salatu wasalam kamar a ce ma daga wato can wajejen sabuwar abuja sheka ko abin da ya shafi na'ibawa ko unguwa uku sai ya kawo ya tafi har masallacin sarki sai ya zo ya yi sallah idan ya gama sallar kuma kuma ya ci kawo mawuce ko ba gurin mutanensa kuma shi ne liman shi ne limami a unguwarsa amma sai ya tafi ya ba annabi alaihi salatu wasalam sallah fa yusalli bihim salata in ya dawo sannan ya zo ya musu sallah wannan amsar da muka taba bayarwa kwanaki cewa mu'azzan da wanda zai je yi sallah sannan ya dawo kuma ya zo ya jama'a sallah kuma shi ne liman kaga yayi farilla biyu kenan ko a zahiri in ka kalla haka shine malamin suka ce shi yake nuna cewa ko shakka babu ɗaya farilla ce ɗaya na kula shi har muka taba tambaya cewa wace ce na kula ba faɗi wace ce karara ba amma dai kai a iya tunanin ka wace zai bari na kula kasa yawa wanda ka ba annabi alaihi salatu wasalam bai dace ka dauko ta zama ta zama na kula saboda haka shi ne aka ce ya halatta abu mai na kula sallah ce wallahi kenan domin gashi ya kuma annabi ya sani domin za mu ji da karshe har ƙara haka kai saboda haka sannan kuma fikihu na biyu kafin mu wuce gabar shine shi yake nuna cewa a ce ba dole ne sai an yi sallah a lokaci guda ba ana bambanta lokacin yana da fa'ida domin mutum bai samu a nan ba wani ya samu a can kada wani su dauka kawai karfe ɗaya ta zama kowane masallaci kai kawai ka ce ɗaya za ba fikihu a nan ba fikihu domin wani ya rasa a karfe ɗaya nan shi kenan ya rasa ko masu yi biyu sai kawai karfe biyu za ba fikihu tunda lokacin sallah ne yana shiga yana kuma da fadi ya je sha biyu da kwata to wasu su sha biyu da rabi daga nan a wasu kara minti goma sha biyu da arba'in wasu kara sha biyu da hamsin wasu daya haka ai ta matsa har a je duk inda mutum ya rasa sallah ya san dai gurin da zai je ya samu haka sabai ke sai ga mutum ya rasa unguwar zai dau jaki ya tafi wata unguwar ya san karfe kaza za to sai gaba a asarar jami'i to wannan shine abin da ya kamata a lura da shi kuma a kiyaye to kun ga fa yusalli bihi musalla sai ya dawo ya zo ya mutan unguwar su sallah fa qara bihi mul baqara ya nuna sallar isha'i bayan ya ji ya dawo daga sallar kuma kawai ran nan ya shiga sallah sai ana yana yin fatiha sai dauko baqara alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi kamar sallar a wato rashin lafiyar wata ko rana kutubi kala fatajawwaza rajulun kawai ce wani bawan Allah ce yi sallama yana ji an fara alif lamin ai an yi zu da ya shiga na biyu kawai ce ce assalamu alaikum da ya sallama fa salla salatan khafifa sai koma je bai yi sallar sai ya ja walin lukulli misali ire-iren su da alan kai ba ya sallar sai ya fice tafiyarsa suna nan suna suna ta bakara ya yayi zallar gaba in ya yi ya wuce da biya ta shine fa salla salatul khafifa sai salla wata take sassauka a ruwayar muslim sai zo bayan sarifin rajul sai wannan mutumin ya fita shine ruwayar muslim bayan zuru ila waje jalizahu alladhi ya'ridu wa ya'rifahu sai rika kallon na kusa da shi ga wani ya gane shi dan kan ma sai ya fice fada bayan ya yi sallah ba sai kallo waye a kusa da shi da ya kalle shi kawai ya dage ko ba gefe ya sallah sai ya tafiya sa to fa balaga zalika mu'adab to tunda ka fara leka fuskar jama'a an gane ba kawai sai mu'adab ba ya idan da sallah ko za akwai dawa masu kawo liman tegu cewa kaza ya ka zo a ga liman cewa to lokacin da kake sallah ba wani sallama sai yayi tafiyarsa sai ya sallar sai yayi tafiyarsa fa qala mu'adh na jin wannan sai yace innahu munafiqun ai munafiki ne kawai ya yanke hukunci fa malaga zalika rajula shi kuma ba Allah shi ma ya ji labari jita jita ke saboda haka shi ma sai ya ji labarin ai ga abin da mu'adh ya ga mana cewa munafiki ne shi yana jin haka kuma abin ya dame shi fa dan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi gurin annabi alaihi salatu wasallam kaga ya je gindin magani ke fa qala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah inna qaumun na'malu bi aidina mu mutane ne da muna yi aiki da hannayenmu abin nufi aikin karfi muke yi manoma ne mu ko faskare ko wani abu da ya kama da wannan ya je ga annabi alaihi salatu wasallam sai ya ce wa nasqi bi nawadihina bayan mun yi aikin hannu kuma muna shayar da gonanmu wato da wato raƙumanmu shine na wazi'ina muna shayar da wato gonarmu da raƙumanmu raƙumin da yake ban ruwa ya fi kira annabi wanda yake ban ruwa wa inna mu'azan salladin albariha jiya mu'az ya yi mana sallah ya sallah shine albariha ko al'am ko albariha yana nufin jiya kenan bakara al-bakara yace ya rasulullah kawai yana fara karatun sai karanto suratul bakara a ruwayan muslim shi kare cewa ya ashabu nawabi'in na'malu bin nahar yace mu ma abota ban ruwa ne da raƙuman mu muna yin aiki da rana wa inna mu'adan sallama aka isha'a to ga inda isha'i ta fito a ruwayan muslim yace mu'az yayi sallar isha'i tare da kai ثم اتاففت ta bi suratul baqara sai zo mana sallah duk mun yi ayyuka mun gaje ya zo dauko suratul baqara ya bude da ita to a ruwayar muslim haka ta kawo yace fa tajawwatu saboda haka sai ne yanke sallah na je na takaita sallah shine tajawwatu na yanke na je kuma na takaita ta fa za'ama anni munafiqun sai rika riya cewa wai ni munafiki ne ya ga annabi haka a ruwayar muslim fa akhbarahu ma qala mu'az a ruwa musulun ba cewa wa za'ama anni munafiqun ba zai ce wato ba akbarahu ma qala mu'adh sai kwashe labari ya gaya mana abin da mu'adh ya faɗa sai mu'adh ya ce sai mana ya munafiki faqala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce ya mu'adh mu'adh na gurin afattanun anka kai fitinan ne ne sai dai faɗa ta uku yana kai fitinan ne ne mu'adh fitinan ne ne kai afattanun anka domin duk wanda zai raba kan al'umma ai kuɗi nan ne annabi alaihi salatu wasalam yana faɗan wannan kalma sai da ya faɗa sau uku sai ya ce ikra wa shamsi wa duhaha yace karanta musu wa shamsu ba wa duhaha wa sabbih isma rabbika ala da irin su sabbih isma rabbika ala wa nahwaha da makamantan su dan me za ba za ka karanta waɗannan ba kaga ai satin da yake mun faɗa cewa wato mufassal da aka zo aka ce akwai atiwan akwai almirun sannan akwai almufassal almufassal din ma aka ce ta ka gida uku akwai atiwan almufassal shine daga hujrat ko qaf zuwa abata shi suka fi tsawo a mufassal daga abata wata walla kuma zuwa wadduha shine kuma matsakaita daga wadduha zuwa nasi kuma shine kafiru to sai annabi alaihi salatu wasalam ya kwatanta mar da ni na tsakiya kaga wanda aka debo din nan zuwa jamsu wa duha ai suna tsakiya ko to tabbi su marabbi kala ala yake dan me yasa ba za ka biya musu irin wayannan ba ka dube yanayin wani hawa da makamantan su mala yace bukari ya fitar da wannan hadisi a kitabul adab babin da yake magana akan mallam yara wato ikfaru man qala zalika muta'awwilan aw jahilan wato sannan kuma imamul bukari din ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 6,000 na 106 muslim kuma a lamba ta 465 to shine malamin ke cewa kaga wannan yanayi za a duba kada ma mu su zo ce kullun sai an ja musu gajeriyar sura ba ma gajeriyar sura ba ayoyi kawai mu da ha matar bayan fatiha fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban kaga wannan an fi samun wannan gigantakar da azumi akwai ba Allah da yake wani ya shiga sallar tarawih sallar zai raka a goma sha uku yace wallahi sallar isha kawai ya rasa kafin ya alwala ya isha in an gama gaba daya aga wannan ai tire da kai ba sallar kai ba ko shakka ba kuma abin da kai jira ga matasa sun fitan irin wannan gurin sallar tarawih na babba wanda ya matsa ba ba wanda yake dole zai kai in baka yi ba ko da ya ta kamo ka ya zo a masallaci ya sanarwa babu idan kai kanka kaiwa duk me za ka yi mara kyau to za mu ji yadda ake takaita sallah a sallolin annabawa da ya zo sallah in ba kai da dama ka hakura yaya ma ake yin sallah to shine duk za mu ji a cikin wayannan sufofin babi na gaba babu amrul a'immati bi takhfifi salati fil kama shikenan mun zo babu babin da yake umarnin limamai cewa su tsaf wato su sauka ga sallah fi tamam amma ayi da cikakkiya kuma me sauki kuma cikakkiya to ya take ba yar faki ba yawa ba lada ba ba yawa ba lada eh haka yar faki ce ba ruwan Allah da ita ba yawa kuma ba lada to sai ce hadithun abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala ja rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah wani mutum ya zo gura annabi alaihi salatu wasallam yace ya ma'aikin Allah inni wallahi ni kam na rantse da Allah la ta'khuru an salati al-ghadat yace wallahi sallah zuwa ina ji an jayar nake zama sai ya ji liman wani da ya shiga zalla yake wallahi baya fitowa yana ji an tayar zai zaman sa min ajili fulani yake saboda wani in ne na riji ne zai zalla yake to zama na nake ko na tashi da wuri min ma yudilu bina biha yake saboda yin tsawaita mana da yake in ya fara karatun nan ya rika ya rika yake to wallahi zama na nake fa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qattun ashadda ghadaban fi maw'izatin minhu yawma idin yace fa ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qat man taba ganin annabi alaihi salatu wasallam tunda nake ashadda ghadaban ya karanta fushi fi maw'izatin wato minhu yawma idin wato a cikin wani wa'azi fiye da wannan rana tunda yake bai taba ganin batir annabi alaihi salatu wasallam in yana wa'azi ba fiye da wannan rana lokacin da wannan bawa Allah yake wada ayin wani ya shiga sallah ya rasulullah ba na fitowa saboda in yazo sai ya ji jiki to sai yace kale yace um sun magana sanne yace ya ayyuhan nas annabi yace ya ku mutane inna minkum munaffirina lalle a cikin ku akwai masu korar jama'a korati akwai masu korar jama'a fa ayyukum ma sallatin nas wato kowane ɗaya daga cikin ku mutukar zai yi sallah da mutane a wannan ruwayar kenan a ruwayar musulmin sai waye ba ayyukum amman nasa duk mutumin da zai yi mantu mutane zai jagoranci jama'a to me zai yi sai ya ce falyujin falyujin kai to ya takaita fa inna fihim al-kabira a ruwayar musulmin shi kare cewa yi fa inna minhum al-kabira domin daga cikin su wannan kuma fi himul kabira lalle a cikin su akwai babban mutum wanda ya manyanta wanda lokacin da yake ganiyar sa yana iya daukan buhun shinkafa ko masara guda biyu amma yanzu daga nan zuwa kofa ta abuja ya gaji to saboda haka ga ya manyanta ya gaji to shine yace a cikin sa akwai babban mutum wanda ayyuka da mai rauni wanda rauni ne ya ka Allah ya jike yana da rauni sannan kuma ko kuma bai da lafiya ba da can da lafiyar sa amma yanzu kuma yana da kwa'i musamman manyan mutane ku duba ku gani za ka inda tiri ya saba da zuwa masallaci ba karaman larura ce za ta hana shi zuwa ba to tunda yana da kwa'i zuwa masallaci karka cire masa zuwa masallaci sai annabi ya ce wazal haja da kuma an ba abokin bukata wani yana da wata bukatuwa idan ba shi da lafiyar ciki sosai amma idan za a wuce minti goma sha biyar a guri cikinsa zai kada to ka sallar isha'i kudin da aka yi minti goma ita yi sai an takaita ta amma sai kasa da minti biyar kuma ya zama yarfaki ba yawa ba da sai dai kasar za ka kasar ma ya kamata su samu minti biyar a ko tun da dai za a fati a lafiyayya a ina a daina kalkauta a ƙara fati a lafiyayya a ina a daina kalkauta duk wanda zai yi lafiyayyun wayannan ku sai ya yi minti biyar a sallah sai dai yarfaki ne ba yawa ba lada yawa eh ai ba ba fakin ku nake ne ba ita ba eh eh ka san cewa na aka yi da wani mutum yayi tafiya ne zai raka biyu raka biyu da ake yi ba wai sauri suke ba kawai sallah kasaru ji ne yarfai aka wani mutaki ga malamin ya ga ba cewa sallah kasaru ita ce yarfai sai ba wai ke mai da sallah kawai mai gudu ita ce yarfai kaga tunda mutum da zai tafi Kaduna daga Kano ai ya ije ka duro ko to shine yin sallah raka abi zai ce ba yawa sai lada ga ta bai yi ta da yawa ba amma ladan ta da yawa to shine wa shi kuma ba hauji zai mai da ita kawai wanda zai zabare ta da gudu ita ta yarba wanda mun yi hadisin wato al-hadisul musiru talata to za mu ji kuma anan hadisan za su ƙara fito da abubuwa to kaga wayannan zaka kalla idan ka tashi liman wataƙila kai a ranar kana cikin nishadi da abubuwa kala kala ka samu kuɗi ka yi kaza kai kaza to kake la'akari da kanka akwai wanda shi kuma ba wanne ne ne ba sai kai la'akari da su zaura to shine zal haja ma abokin bukata mala yace bukari ya fitar da wannan hadisi a wato kitab na 93 kitabul ahkam ba babu hal ya qabil hakimu aw yufta wa huwa gadban ko yafti wa huwa gadban ko yufta wa huwa gadban hadisi mai lamba ta 700 muslim kuma ya fitar da shi a hadisi mai lamba ta 466 hadisi abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hadisi mai lamba ta 268 annabi alayhi salatu wassalam yace idza salla adukum linnas idan ɗayan ku zai wa mutane sallah fa yukhaffif ya sauƙaƙa fa inna minhum da'ifa arwayin muslim kuma cewa yi wato fa inna o wato wa minhum da'ifa kawai minhum mai kwan fa inna minhum da'ifa duk ma'ana ɗaya ce lallai a cikinsu akwai mai rauni wata ƙima da mara lafiya shi ne asaƙi wal kabira da babban mutum wanda ya manyanta wa idza salla ahadukum li nafsi li nafsi annabi ali sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ne sallah akan kansa ji kadai ko ta farin lati a ruwayan muslim fa idza salla wahdahu idan zai sallah shi kadai sai yace fa li dawil ma sha'a ya tsawaita ta yadda ya gada ma kai zuwa arba'in mai na ruwan wani ba ruwan wani kai ka ji waye ko ta zama ba ku misalin wani bawan Allah da har yanzu muna koyarwa ne lokacin da aka hana shi auren wata da ya zo ya shiga sallah sai da ya kusa yin talatin a tsaye yana nan da ransa talatin to ya shiga wani yanayi kamar mai dan hauka hauka ya shiga wani yanayi yadda nan da ya yi wannan sallar wallahi ranar Allah ya cire mawa wancan saboda uban ne yake ba za a wanke saboda ba shi da kuɗi amma yanzu ya samu kuɗin ko satin nan ya canza wata mota don lele haka Allah yake a mota Allah kuwa eh dan aka rike mata buri a dawai tilawa zaki ci shi yake gaba ɗaya shi yake shi yake tarawih a unguwar lokacin ba ma alaran mumun sosai wai shi kenan tilawa za ta ci ana gaya mata ita yarinya kaza kaza kaza wallahi ubanta ya ɗebo kaya je ajiyo babansa kofar gida ya ce wannan kayan da aka kai ba ba so ɗaka mai za ta yi da yan mu mai za ta yi da ɗansa ya shiga wani yanayi ta kuma ta shiga tana mutuwar sansa to shi ne shiga wani wata nan dai da abin ya yi yawa uban ya kira shi ya ce in ni ba ɗan gol ba ce wani in ni na haife ka karabu da ita to shi ne wallahi ya ce da ya shiga sallah ya rika yi zai da ido talatin yace wallahi daga ranar Allah ya cire mai ita a zuciyarsa gashi nan da yayin zo wajen shida bayan zuko bakwai dan wata sa dan leliya kuma suna gani haka Allah ya ce ai shi namiji musamman mataki wata sai da ciki ba san me za ta haifa ba Allah kuwa ba san me za ta haifa ba ai abi ne ko yan uku ne ko hudu ne ko biyar ne wallahi alim to wannan shine to sai yace um bukari ya fitar da wannan kitabul azab kamar yadda muka faɗa sannan kuma babu idza sallani nafsi fa lidawil ma sha babu da yake magana akan wato idan zai sallah shi kadai to ya tsawaita iya yadda ya ga dama hadisi ne lamba ta 703 a bukari muslim kuma 468 hadisi mai lamba ta 269 hadisi anas qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yujizu salata Anas dan Malik da yake kara goma gidan Annabi alaihi salatu wasallam yana yi annabi hidima yana bibiyar ɗabi'unsa yace wato annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana takaita sallah wa yukmiluha amma bai yana cika ta alal ijaz yake yin ta takaitacciya amma ba cikakkiya za mu je akwai nutsuwa kowane rukuni yana cika sallah takaitacciya shi ne wanda za a gajeri ya sura amma kowane rukuni a yi za mu zo mu ji anas dan malik din ko ba za mu dan azib me za su faɗa dangane da annabi alaihi salatu wasalam yadda yake sallah shi za muke don hadisan za ku ga da kan suke bayanin ya annabi yake sallah hadithu anas bin malik kala ma sallaitu wara'a imamin qattu anas dan malik yace ban taɓa sallah a bayan wani liman ba tun da nake a khaffa salata wanda yake wato taƙaita sallah wa wala atamma sannan kuma mafi cika min annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da annabi alaihi salatu wasallam ba wallahi idan ma mu lafiyayyen lamu ban ba mu ne ya san cewa wannan sallah an taƙaita ta amma ba an nufi duk lokacin da kauli ban dan za ga wasu limaman kamar an biyo su saurin me kake takaitawa ba ba ana nufin shi kenan ka cinye mata wata hakoki ba za mu zo mu ji kamar yadda hadisan suke bada yaya to sai yace a kabba salatan wala a tamma min annabi sallallahu wa in kana la yasma'u buka as-sabi domin wani lokacin ai kana wato wato hafifun min as-saqila kenan kana annabi sallallahu alaihi wasallam kana la yasma'u buka as-sabi annabi alaihi salatu wasalam wani lokacin ya kasance yana jiyo kukan kananan yara fa yukhaffif ya yi yadda doguwar sura sai ba sai ta kai makafata an tuftana ummu saboda jin tsoron kada mahaifiyarta ta fitinantu domin yaro yana kuka ba za ta samu nutsuwa ba ba na manta akwai wani irin masu wato bin kokofi da kuma abubuwa wata ran mun taba tafiya a hanyar dawa sai yake mun shi bai yana ganin limaman da za su ji wani ya to su tsara tafi yake wallahi sallar su wata yawa dan me za a ce an jin ya gwa dan Allah ba muna tafiya cikin wani kauye sai nake masa to ya za ka yi da hadisin da annabi ake cewa annabi alaihi salatu wasallam yana jin kukan yara yana da niyyar zan dogon sura kuma sai sai ta kaita sai shiru da yake kuma mai san gaskiya ne wani mutumin kauye ne haka kuma amma babban limami ne zai san gaskiya ne wallahi sai shiru sai ta yi to gaskiya kuma nace to ya zaka yi da wannan annabi alaihi salatu wasalam zai biyo kukan yara ya ne jin doguwar sura sai ta kaita saboda yaran ne yayi shikenan ba dan Allah akai ba sai janye to saboda haka wannan shi abin da ya kamata a lura da kyau sai yace fa yukhaffif makafata an tattana ummu saboda jin tsoron kada mahaifiyarsa ta wato mutunantu ba za ta samu nutsuwa ba kaga ruwayan muslim shi kadai cewa yi makafata an tuftana ummu wato amna kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasma'u buka as-sabi ma'a ummihi wa huwa fi salat ruwayan muslim zalla annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana jiyo kukan yaro tare da mahaifiyarsa wa huwa fi salati lokacin yana sallah fa ya qara'u bi suratil khatifa aw bi suratil qasira sai kan ta gajeriyar sura shikenan saboda haka da zarar ta fara jin kuka a nan lokacin tunaninta ya za a yi kawai limamin ne ya sauri ya gaba gaba ɗaya tunaninta kenan hadisi na gaba ɗari biyu da saba'in da ɗaya hadisi ana zini maliki da hannun nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce inni la adkhulu fi salati nakan shiga sallah wani lokacin inda annabi alaihi salatu wasallam wa ana uridu idalataha ina nufin in tsawaita sallar da niyyar tsawaitawa ya to da niyyar yana so ya yi rabin izu ko ya rubu'i a raka a farko ta biyu ma ya rubu'i nisfi gaba ɗaya a sallar ita ya to da wannan niyyar ya faro misali tun daga alif lamin sai an je masalo ko kuma daga alif idan su muni zai ko kuma daga alif lamin sai ya je inna allaha la yastahi ya zo da wannan niyyar kawai sai yake cewa fa asba'u buka asabi zai ji yaro yana sallara kuka domin an zo da su masallaci yace ba ta jawazu fi salati sai ta kai ta a sallati mimma a'lamu min shiddati wajid ummi saboda abin da na sani saboda tsananin alwajid ma'ana biyu saboda tsananin wato damuwa na mahaifiyarsa ɗaya min shiddati wato wajid ummi saboda tsananin wato soyayya fatara biyu ake ko soyayya da take wa danta ko damuwa idan yana cikin me wannan kukan kaga ai din biyu ne ma ai wato soyayya da take mace take sawa ta ji damuwa idan me idan yana kuka yanzu ma'ana ana ana fada a larabci to saboda haka min shiddati wajhi ummi min buka'ihi saboda tsananin damuwa ko soyayya da take wa danta saboda kukansa a daidai wannan gaba a ruwayar muslim min buka'ihi bihi akwai kari a ruwayar muslim zalla saboda haka annabi yake sai ya takaita bukari ya fitar da wannan hadisin a kitabul azan babun da yake magana babu mana akaffar salata inda bukai sabi babun da yake magana kan wanda ya takaita sallah yayin kukan karamin yaro hadisi mai lamba ta 709 a muslim kuma ka koma hadisi mai lamba ta 470 daidai babu akidali arkanis salati wa tarfiziha fi tamam babin da yake magana akan itidalu arkani sala daidaita rukunan sallah daidaita rukunan sallah duk wani abu rukuni idan aka bar shi to sallah ba sai ba wa tafsizi ha fi tamam da kuma sauƙaƙa ta amma fi tamam cikin cikatta a yi ta cikakkiya kuma a sauƙaƙa ta abinda malamin suke faɗa kenan ga hadisi nan da zai zo barawo dan azi kala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده ركوع النبي عليه الصلاه والسلام da sujjadarsa sun kasance wa baina sajdataini da tsakanin sujjada guda biyu idan ya sujjada kafin ya koma daya wa idza rafa ra'sahu min ruku haka nan idan ya dago kansa daga ruku'i wannan tsayawar da yake yi ma kalal qiyama wal qu'uda banda tsayuwa da zama wayannan abubuwan da aka faɗa guda hudu a baya banda da yawa da zama sai ya ce kariban minar sawa kusan tsawon su daya daya abin nufi kaga an yi sujjada an dawo ba yana yi yake koma ba sai ya zauna ya yi tasbih da ya yi azkar ɗinsa shi sa malamai suka ce inda mutum zai zo ya dade a rukuni ya dago ya tsayawa ta gaske amma a rukunin da ya tafi wannan tsayawar da gwargwadon yadda wani zai karanta tasbihi guda biyar ko bakwai ko goma amma bai ce komai ba da kuma wanda ya zo ya yi rukoye sai ya faɗi tasbihin amma ko guda biyu ba bai faɗa ba to sai aka ce wannan wancan da ya yi rukoyin bai ce komai wata sallar ta yi amma wannan da ya rukunna ya faɗo na abubuwa bai nutsu ba sallar ta wata ba don bai cika rukuni ba wanda ya zo yanzu yanzu za a rukuni bai ce komai ba halliwan ya dagu sallah ta dai amma wanda ya tsuguna in dai ba wai liman yake bi ba idan kana bin liman ne kana yin rukuni ka ce Allahu akbar a tsaye takbiratul ihram ka biji ka ƙara kabbara ta biyu kana yin cewa subhana rabbiyal azim sai ya dagu wannan ba da kai yake kuma ba wanda ya ce wa ka zauna ka ƙara dan wasu za ga wani sun ƙara ka shi bai gamsu ba a ba wanda ya saka guda ɗayan nan da kai Allah ya tuka ma saura ai wato tafkar Allah ke saboda haka ba wanda ya saka da liman ya dago wai za rafa a farfa'u kawai haka annabi yana dagowa ku dago ba ce wani su karasa ba kawai mutum ya tsaya jira waje ya karasa ba sa ku ba ba wanda ya ce ya haka abinda aka ce idan ya dago ka dago idan ka je ka samu rukuni ba ka sani sai ka hakura shi ne yake cewa anan to kusan tsawon su daya kaga so ake bayan mutum ya tafi sujjada subhana subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ala al-aqall kai uku haka malamai suka ce minimum shine kai guda uku sai dai liman kake ne ya dago kafin wato kai kafin kai uku amma daga uku zuwa sama haka ake ko an ta kuma ba da sauri ba ana tajribi ba shine yayin da kake yi ranto kana hararo girman Allah subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la abin da yake gaya ne a tani ba mai kenan wanda zai zo ya izu goma a sallar tarawih amma ana tadabburi ya fi wanda ya dauke Allah me yasa ake zuwa yi tafsiri da azumi saboda a san ma'anar Qur'ani saboda wannan shi uwa uwa ba wai karanta ba kawai ka karanta ka san ma'ana shi ne gaba fiye da karatun kawai saboda haka shine gaba saboda haka wanda zai zo ya zauna a cikin rukuyin sa subhana rabbiyal azim kana hararo cewa sarki ya tabbata ga ubangiji mai girma kana hararo wannan kalmar to ko shakka babu ka tinkuta kai ne wanda ka- kake rubuta ya fi wanda ya zo ya guda hamsin amma da sauri yana ta jin su kamar wanda aka ce ya kirga yayi da yawa amma kuma ba ba mutuwa saboda haka wanda yayi wancan gabar shi ne wanda yake dai na to shi ne abin da yake fara ana yake cewa mala ya fitar bukari ya fitar a kitab na ɗari na goma kai kitabul azad babi na ɗari da ashirin da ɗaya babu wato haddin timamin ruko wal i'tidal fi wa tumanina a wannan babu hadisi mai lamba ta 792 muslim kuma 700 a 400 da um oke abuwan um eh haka ne 792 wannan kuma 471 muslim hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu hadisi mai lamba ta 273 radiyallahu anhu qala inni la alu inni la alu yace ni kan bana takaita ai la uqassir ko bana sakwatako bana sakwatako wajen bi wato an usalli an usalli bikum ne da dai muku sallah bana gazawa bana sakwatako bana takaitawa wajen ne muku sallah wato kamar aikin nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina bana wato wato bana kasa a gwiwa wajen yi muku sallah irin yadda daga annaba ne da rasul sallallahu yana yi inda ana tsammani yana limami yake faɗa wannan kalma sai ba na kafa ko ba na kasa a gwiwa ba na takaitawa wajen in yi muku sallah irin ta annaba ne da rasul sallallahu kamar yadda nabi yana yi mana sallah kala sabitu sai sabit za ku ji a manyan ɗaliba da tsammani sabitul gunani ba kira ke cewa al-gunani sabitul babban ɗaliba da tsammani kuma sai yake cewa wato rawin hadis shine mai wanda ya rawaito hadisin yace kana anasin yasna'u shay'an ya kalli saura almajiran yace da su ta jayi anas ya kasance yana aiwatar da wani abu a sallah lam arakum tasna'unahu ku ban ga kuna yi ba me yasa ba ku yi menene yace kana idza rafa ra'sahu min ruku annabi ya ga anas dan malik ya kasance tun da shi anas ya gani bai ga annabi ba shi anas dan malik ne malamin sa kuma anas sahabi ne sai yace anas dan malik ya kasance idza rafa ra'sahu min ruku idan ya dago kansa daga rukuni kama sai ya tsaya bai tak hatta ya kula alqai har sai mai magana ya ce ba wanda yake bin sa sallah har sai yayi tsammanin kadina tiya cewa ana kuma ta yi za ta bi sujada misali yin sami Allahu liman hamida اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى من أكثر شيء وانا أدوي دي أدوي إن أدوي يجي ولا يتي كما من كراتين فاتحة السورة يلا تي هل في وسيلة كذي أرز أني أبا يا من تابوا كويا كوما دي فاتحة السورة ko amma kun ga yanzu mu mamun mu mabiya yawanci za ga an dago za ga kamar da muka faɗa ku satin baya za ga wani har sai ya tafi ya jira ni mu yana jiran zuwa ya zo saboda shi sauri yake tafiya je kace ya jira ni mu sau ana dagowa ba kun da yake kawai zai tafi yana jiran ni mu Allah ne ya ja gani za ga wani ya tafi wani wanda wanda bai zai dan jira fa kenan wani ko in je kawai shi zai duku tare liman sai ka dawo shi yana kasa sauri yake to kun gani banda wannan hadisin ma akwai hadisin wato hadisin Abi Bakrata wanda yake cewa ba ma tafiya su jira sai annabi ya kai gojin sa kasa tana da tak a da yace ba ma kai gojin mu kasa sai mun ga ya kai nasa amma yanzu mai dan imani imani ne wanda zai bari liman ya fara tafiya ya bi shi idan bai da sauri ya manyanta ko yana da kiba sosai wajen yin sujjada kuma sai ya dokusa kafin alai shi kuma ya wuce saboda haka wannan yana ɗaya da abubuwan da kurakuran mu a sallah yana ɗaya daga cikin to sai yake cewa idan ya dago daga ruku'in nan to har sai mai sallah ma yayi tsammanin ko ana tsammanin ya manta ne wa bainas sajdatayn haka nan tsakanin sujjada guda biyu in ya dago yake Allahu akbar ko ya biya rabbi gilli rabbi gilli to Allahumma gilli warhamni wa'afini wa'adini wa tubuni warfa'ni ya faɗi wannan a hankali ba da sauri ba a hankali addu'o'in da ya gani wanda malam nawawi ya kawo azkar ko malam ibnu kai ko ibnu tabi'a alwazir sayyid ko kuma wato malam ne hizbul muslim ya kawo a ciki duk wayannan azuri kowanne ya biya yana zaune har sai ya yi tsammani wani zai dauka cewa dan ya ma yake ba dan ya yake ba wannan azkar din yake amma yanzu za ka gwada wannan gobe zai cewa subhanallah dauka zai tafi ya ka koma yanzu za sai a yi a ta yi gaba gaba a hankali a hankali yanayin da har al'umma ta fahimci cewa wato lallai sallah yana da kyau a rika wata salo salo kuma sannan ta samu nutsuwa kyakkyawan nutsuwa domin sallan nan fa da muke gyarawa ita ce Allah zai fara kallo ranar kiyama shi sa muke kokarin gyara mu koma zuwa ga Allah ta yi zalim alim shine dalili to to shine yake cewa wa baina sajdatain a ruwayan muslim shi kada cewa ila adu oke cewa wai da rafa ra'atu min sajdati makata a ruwayan muslim idan ya dago kansa daga ruko sujjada guda daya sai ya zauna shine makata al-muqt kuma shine ya dan jima ya dan zauna ya dan jima dan wani dan minti ko sakanni sannan zai koma to to sai ce hatta ya kula alqa'ilu har sai mai magana ya ce kad nasiya kai anya ko liman baban tuwaye ba sai ya rika jin a ranka ko dai limamin nan ban tuwaye bukari ya fitar da shi a kitabul azan babul muqti baina sajdatayn hadisi mai lamba ta 821 muslim kuma hadisi mai lamba ta 472 babu mutaba'atul imami wal amalu ba'dahu wal amali ba'da babu da yake magana akan bin liman da yin aiki bayan sa ba tare da shi ba ko kafin sa bayan liman yayi hadisi ne lamba ta 274 hadith al-bara bin azib qala kunna nusalli khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam to bara da azib yace mun kasance muna sallah bayan annabi alaihi salatu wasalam fa idza qala sami'a allahu liman hamida kun ga wanda abi bakara ta shi kansa barau da hadu ya yi ruwaya irin ta yace idan annabi alaihi salatu wasallam yace sami Allahu liman hamida rabbana wato idan ya faɗi wannan kalmar lam yahni ahadun minna zaharu ba ɗaya daga cikin mu da yake lankwasa bayan ta wallanta na ma ya akimta tun tafiya ba mai lankwasa bayan ta kowa yana tsaye tak hatta ya da annabi sallallahu alaihi wasallam jabahatahu ala al-ardi hatta annabi ya kai goshin sa kasa ka barau da hadu ma yana da ruwaya akai har sai annabi ya kai gogin sa kasa sannan kun san da mun fada kabbara nuki yayin tafiya za a fade su suna kallon sa zai tafi har sai ya je kasa gogin sa sannan su ba su Bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabul azan har yau babu sujudi ala sab'ati azu babu da yake magana akan sujjada akan gabbai guda bakwai hadisi mai lamba ta 811 muslim kuma hadisi mai lamba ta 474 babu ma yuqalu fi ruku'i wa sujud babu da yake magana akan abin da za a faɗa a cikin ruku'i da sujada hadisi mai lamba ta 275 hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat na na Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'i yana yawaita faɗi a cikin ruku'insa وسجوده لسجدته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي wannan tazimi ne na mai sujada da rukuyi subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji haka haka yake faɗa subhanaka allahumma wato rabbana ya ubangijin wa bi amdika da godiya gare ka Allahumma ya ubangijin mai kulli ka gafarta mu sai tace ya tawwal alquran yana fassara alquran shine tawili yayi ko amma ya alam tawilahu saboda haka a tawil shine a tafsir shi za a yi zaka ji an ce tawili kara biyu ne akwai mai kyau akwai mara kyau mara kyau shine wanda kai da kanka ka karkace da ma'anar aya mai kyau kuma shine wanda magabata suka yi ko annabi yayi shine mai kyau za ka yi tafsiri ko ma ta gurin magabata ka ji mai suka ce ba wai aljiyun ka ake bukata saboda haka yana kamar yana fassarawa yauje ne lokacin da ƙarshen rayuwa annabi alaihi salatu wasalam sai idza ja'a ta sauka idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wasu na cewa ita ce tura ma abin kullum da ta sauka a ƙarshe akwai masu faɗa a cikin malaman ulumul qur'an idza jaa nasrullahi idan nasarar ubangiji ta zo wal fath da kuma buɗi fatahu makka Allah ya ce wa ra'aytan nasa yadkhuluna zaka ga mutane yadkhuluna fi dinillah suna shiga addinin Allah afwajan ay jama'atan ba'da jama'a jama'a jama'a shine fauja waraita na sai kullu na bidin lahi afwaja sai ce fa tabbi Allah ya yi wa annabi umarni cewa to ka tsarkake ni bi hamdi rabbika kuma ka gode wa ubangiji wata biru ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle ubangiji mai karbar tuba ne na na aisha ta ce to daga ranar sai annabi ne ta ce sallallahu alaihi wasallam talla a tanzi amma a rukuyi da sujada sai ce subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kaga fatabbi kai da zai ce ke subhanaka allahumma rabbana bihamdi rabbika yace wa bihamdika an gane ko wa tadfirhu allahumma ghfirli kana ja faqihi ya ce ta gaske kace fasara qur'ani yake da tazwihin da yake ka annahu wato ya ta'awwal alquran ya ta'awwal alquran tafsirin qur'ani yake to da haka shine in yazo shine aka ce hadisi abdullahi abbas ya nuna haramun ne ayi addu'a a ina a rukuni to sai aka ce allahumma bil ya addu'a sai aka ce to amma banda wannan gurin domin annabi ne wato ya ba da yawa ya faɗa ya yake yi kuma ya ba da salo ai amma ka kirkira addu'a kamar yadda zaka kirkira a sujada wannan tana amma sujudu fa'azu amruku fa'azimu fihi rabba wa amma sujud fastahidu fi du'a hadisi ibn abbas a sujjada kai ta addu'a ka roki Allah abin da kake so roki Allah in ka ga dama bayan ka yi tasbihin ka ga dama ita za ka yi zalla addu'a ka dauko jawami'ul kalim yadda annabi alaihi salatu wasallam yake yi a wasu wurare daban-daban ka riki ka san ma'anar abin kawai ka hararo bukatar ka kai shine to shine abin da malai yake faɗa nan to zai ce Allahumma billi wannan kaga ta jabu domin akwai wanda ba a yin ta sujjada iya rukuni kawai ake kamar subhana rabbiyal a'la kaga iya sujjada ce kawai ko subhana rabbiyal azim iya rukuni ne kawai ko yau akwai wanda kuma sun shafi rukuni sun shafi sujjada kamar wannan kamar subuhun qududun rabbul malaikati wa ruh ya shafi sujjada ya shafi rukuni to akwai ire-iren su akwai wanda kuma ba a yin ta wani gurin wani gurin ana yi to shine malamin ce bukari ya fitar da kitabul azan babu tasbihi wa du'a fi sujud hadisi mai lamba ta 817 da kuma muslim hadisi mai lamba ta 484 babi na alji da ya kamata mu tsaya a kansa shine babun a'da'u sujudi wan nahyi an kafi sha'ri babun da yake magana akan wato a'da'u sujud okay lokacin mu ma ya cika eh za mu tsaya akan wannan babun babun da zai magana akan gaban sujjada da za a yi magana akan su da kuma ani dangane da tattaro riga an gane ko mutum da riga ko gashi a jikinsa wannan hadisin sati mai zuwa za mu fara akan sa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya yafe mana na ina ga muna da tambayoyi za mu yi in babu kuma sai mu yi addu'a insha Allah yan kurjaye eh su ne sallah ba ce ba cikin kurjaye haramun ne a sallah na karu gurabe shine in mutum yana wannan a sallah sallah ba ce ba idan kuma ka san liman ne zai ka san liman kawai yawa Allahu a'lam na'am zaji kamar eh a wata raka'a daban yana raba kenan raka'a farko ya wannan tanzihin ta biyu ya wannan yayi ya ma bai tanwi'i kenan to sai kuwa ai wannan ji yake za ba ka ga amma mai sunnar annabi alaihi salatu wasallam in kaga dama ko ta raka'a kai na in kaga dama ko ta sallah ka ce sallah azhar kawai subhana rabbiyal azim za ka sallar lasar subuhun qudusu sallar maghrib subhana bil jabaruti sallar kowace subhanaka allahumma sallar isha'i in ka raba ce ka mame yin sunnar annabi alaihi salatu wasalam kowanne kullun kana taba kowace kaga dama kuma raka a farko ta biyu ta uku ta hudu sallah ta yi wallahu a'lam na'am idan fara tanzihi na sujjada eh kakati wajibun kuma tahiya eh ta kawo ta tafiya tana kuma kafara tafiya kuma da eh kwarai kuwa yana magana akan ita tahiya batun da an magana tasbihi min ba da aula ma kenan kana zama sai liman ya zamto wato ya ah, ya tashi ya miƙe sai ka zo na ƙara da tahiyar a kana zama kana cewa at-tahiyatu lillahi kawai sai ya miƙe kai ma sai ka miƙe in ma sallama ya yi je ka haƙura kai ma ya yi wallahu alam na amin ba haka sallar sa bata yi ba duk wanda ya riga liman ko suke yi tare sallah bata yi ba da wani liman da sa'an liman malamai suke sallar sa bata yi ba amma ƙarin liman shi ne jiri wallahu alam na injiniya subhana rabbiyal azim mm eh subhana zil jabarut wal malakut shi ma haka ai kwarai kuwa ai da yawa ne haba injiniya eh ai tazmini suka yi umumi kawai kowanne duk tsawon sa ai za ga tsawon nasa bai da yawa ya fita tara da yawa subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama ne abun wahala a a eh shi yana ganin tsawon to to ukun nan dole ne wajibi ne wa ai abin da suke ce kenan dole minimum in dai kai kare za ka yi sallah to kai fada in kai kadai ne amma yadda idan ma mu liman kake bi ba dole bane ba wanda ya sa wallahi wala Allah in kika da shi bayan shi yana
doro a in kika da shi idan shi ka kama Allah ya ce yana magana akan ma sallar tarara wanda ya sallar tarara sallar ai sallar kawai tarara za ka ce wai ya zo ya yi sallah ana ganin bayan duwawunsa ya ruku in yi rukuyi shi din dai a da wannan ai tarara yake zal tambaya za ka yi mai hukuncin mai sallah tarara sai a ce ba ba sai ba ko ba haka bane simple kawai ni na mu fahimtar haka ne mai hukuncin mai sallah tarara idan ya ruku sai wa kai shi ne ga wannan kai da rago da ruku shi ne dai magana da muke
da kai da daga bayan nashi da shi sallar sabai injuwa wai kaji wani ne ya zo gaban ka yi sallah da ya zo ya ruku kawai sai tsaraici ka gado bayan sa wai kai ma da ka gani sallah ka ta ba ta ba ta zuwa a ina ji mantawa ya gaskiya mantuwa ya wala ta zuru wajiratun wajra ukra shi ke ne yanzu wai wata wata rokiwa kawai ya juju ma juju kana sallah baka ankara ba kawai sai kai kalle ta sallah ka ta rubuje mace ma ba wai namiji ba a a wallahi wa ala Shi ne mun yi magana zatin da ya wuce cewa babu wani hadisi ko tsarfafe babu da ya nuna cewa wai mutum zai zo dauko sujjada ta karje idan iya wallahi kawai shine muka yi magana akan cewa sallah azhar da al'asr ana tsawaita raka'a farko ta biyu a yi tsawo amma bata kai ta zo ba nan ne annabi alaihi salatu wasallam ya babu sharadin abin da za a yi aka koyar da mu yadda za a yi amma ba kan yi karje ba amma sujjada karje ba idan addu'a za ka yi kowace sujjada ka yi ma kowace Allah yana da rai duka sujjadodin sannan muka ce idan addu'a ka ce ta jaka kai kanka baka san ka domin mun ba mun jira ake za a auna ba baka san ta kowace so ba ba komai amma da gayya yadda wudu zai kaga ta yi um, sujjada karbi mutum ya dade liman ya tsaye ko musamman ba ko da liman ne ba ya zo shi kansa a ƙarshe ya dade ba daidai ba ballantana ma mu idan limami ya dago ya sallama sai ka dago kai ba kawai sannan kai sai yadda nan kai sallama saboda haka ba daidai bane gaskiya da yawa akwai abubuwan da wasu mutane za ka sha'awa suke a gurin wasu amma ba addini bane wani ya ga yana yi a masallaci sai ya burge shi akwai wanda sha'awa suke wallahi ala na'am mutum yana alwala sai ne na'am ya yi tuta a ga wannan tambayar ta zai kenan da aka kuma irin ta wani bawan Allah shi ba haka yake mun yi lawaƙin da loduri sai mun tambaya babban mutum ne da ya tambaya sai ce me hukuncin mun yi aka abubuwan da suke warware a lura sai ya ce me hukuncin wanda yana a lura sai da zo wanke kafa kawai sai ringi ya zo sai ya saki a basa sai da jama'a sai ya sake a lura kawai sai ya rika je ka dariya ya yi dariya ya yi dariya ya ce ba da Allah ya gafarta mana na ce abu ya ce wallahi shi ya fahimta ta shi ne in dai baka gama alwala ba kawai dusar ta zo kai ta sakin ta idan ka sake ta ne akwai malamin da ya gaya ba ya ce ma idan ta zo kawai ta sakin ta Allah Allah ya dace da mu Allah ya sa mu dace Allah ya kare mu to abin ni ko a kauye to Allah ya riba shi dan baya kace ta ganje lokacin ne yayi to abuwan za mu zo nan yanzu eh eh tartibi za ka yi tartibi za ka yi da gurin da ka zai ce ka kara daga nan ka kara su saura haka mai da Allah ya gaya ma mantawa kai yawa malam kan eh now eh alqunuti suke yi alqunuti yake yi Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika kaga alamu kai baka ma san ta ba ko saboda limamin da ka taso ba ta yin ta babu abu ne wanda yake koyi ba inda ka taso ba a yi an bayan da amma a mazhaban malikiya duk wanda ya karanta littattafan malikiya ai ya san akwai wannan sai dai a ta malikiyar ba abin rigima bane cewa sun su kan sun tafi akan in ba kai ba da gangan da gangan ba kai ta ba kun da ya shafi sallah amma a malikiya ana yi shikenan sauran mazahib kamar a hanabila shafi'i suka ce babu wani dalili da yake nuna za a yi wata addu'a ta alkuni ba abin hayaniya bane idan ka je ka samu liman yana yi kai shiru in baka iya ba idan kuma ka iya kai idan kuma ka samu liman baya yi ka miji sallah fa ne ba yi wallahu ala na'am shikenan yawa to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana zabe da yake tunkarar mu ya ubangiji dan sunayen ka tawa wa Allah ka ba mu shugabanni na gai asalin mu Allah ka zauna da ita lafiya wato neman kasar nan da matsala da tashin hankali Allah kawai da shi kawo ne muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa da sufofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mutu Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun ko ta baiwa Allah da tana yawan ba da sallahu cewa sa ta addu'o'i tana da matsaloli muna roƙon ubangiji ya yaye mata damuwarta dukkanin damuwar mu da muke ciki wanda ya faɗa da wanda ya koyi Allah ka yaye mana muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawa marasa lafiya musulmi gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu اللهم كن نافيتنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك اللهم استجب دعاءنا ودعاء من أوصانا بالدعاء اللهم أنت عالم بحوائجنا فقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين